Lundi, à chaud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وفي رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين أصحابه الصادق المجاهدين اللهم سدد جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة الإيمان barkanmu da darasi da za mu gudanar a wannan lokaci na shawahidul haɗu da shafi sufun nabhani inda za mu tashi akan magana da yake yi akan inda za a ɗauki ilimi ba a ko'ina ba sai dai a wajen ma'abotansa ba a wajen yan bid'a wanda suke gani kowa zai iya ɗaukan alƙur'ani da hadisai ya cire magana da yake so ya yi aiki da ita yace daukan addini akan irin wannan da zai kawo halaka Allah kiyaye sai ce wa qad alimta hal ad-din haula al-mubtadi'in al-fusaqi wama hum alayhi min ad-dalal al-mubin yace ka san halin waɗannan wato yan bid'a fasikai kuma abin da suke kai na bata mabayyani mukhalafati sabilil mu'minin da kuma sabawa hanyar mu'minai shine hanyar alqur'ani da hanyar sunna da ijma'i da kuma qiyasi wannan shine hanya da mu'mini suke tafiya da addinin su akai man sha'a yakuna minhum falya'khud dinahu anhu wanda yake son to ya kasance tare da su to dauki addinin lashi daga wajen su zai gani kenan kamar amru tahdidin ne ومن شاء أن يسلم دينه وعقيدته من الشك wanda kuma yake son addinin sai kubuta daga da aqidarsa daga shakku wal irtiyabi wa mukhalafati ma alaihi almuslimuna da sabawa abinda musulmai suke kai min ahli almadahib alarba'ati daga ma'abuta mazhabobi hudu fi sa'ir al'asari a sauran zamummuka wal ahqabi shi ma taradu shine falyastanibhum kull al-istinab ya nesace su dukkanin nesata ويحافظ كل المحافظة على اتباع أحكام مذهبه يكيا دكا من كيا يوا أكم بن هكونش مذهب الساعة والابتداء بعلماء أهل السنة والجماعة لكم كوي دمبيا سنة دجماعة والهداة ما سو شرير والمهديين شرير من أهل المذاهب الأربعة سوى من اشتهر منهم ببدعة banda waɗanda suka shahara da bid'a sune kabni taymiyata wa man wafaqahu ala saqatatihi shine ibnu taymiya da wanda suke daidai da shi akan kurakuransa allati khalafa biha al-jumhura ko allati khalafa biha jumhura ulama ad-din wanda ya sabawa tarayyar ko gamayyar al'ummar addini musulunci wa ayyimatul muslimin wa sara bidhalika uhdusatan fil alamin ya zama abin labari a cikin wato halittu wa huwa imamu haula'i talabati al-mubtadi'in shine shugaba na waɗannan dalibai masu bid'a fi ma khalafu fihi madahib al-muslimin cikin abin da suka saba wa mazhabobin musulmai min man'il istighathati wajen hana neman taimako da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi was-safari li ziyarati sayyidil mursalin da kuma hana zuwa ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallama da ma wasairil anbiya da sauran annabawa was-salihin sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in wanda su ibnu taymiya ya hana waɗannan abubuwa shi kadai ne a cikin malamai wanda yace ba a neman taimakon annabi kuma shi kadai ne yace ba a zuwa ziyara raudan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ordinary kabari ma annin sun shine kuntu na'ishukum an ziyarati al-quburi fazuruha wani abun bakin ciki in ka je rauban annabi ba za ka ga waɗannan mutane kusa da wannan gurin ba amma suna kokarin wai zuwa masallaci ko faman kana yanhu lil madinati za'iran siwahu fa inni jitu ahmad za'ira shobara ce duk wanda zai je madina da niyan ziyartar wani annabi wa masallaci yace to ni na zo ziyaran annabi shikenan kai ka zo ziyaran masallaci mu ko mu zo ziyarar nan ko shi masallacin ai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya gina shi ko lahu almasjid al'ala fataha mushiduhu wa abta'ahu rawd aljinan mujazara masallaci mai daukakan ma nashi ne ta yaya abin da ya mallaka zai fita kuma shine idan kana tunanin yana cikin dausayin aljanna annabi ne aje shi a wannan guri dan haka ta yaya za a ce masallaci ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a nemi taimako da annabi alhali Allah ya ce ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر له الرسول لوجدوا الله توابا رحيما duk lokacin da mutane suka yi laifi suka zo suka yi kamun kafa da annabi Allah zai gafarta musu sallallahu alaihi wasallam babu wata hanya da tafi annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da zaka nemi taimako da shi wajen Allah bai kai annabi in ibada ce ai ɗaya ne daga cikin ayyukansa ko ko kuma kaul zantukansa ɗaya kuma za su fita ai wannan junun wal junun funun ولكون شأن هؤلاء المخذولين المغرورين مبنيا لكسن شوار شأن ودنن تابطور دو أنجنا على زخرفة الألفاظ أدن تلفزاني والتظاهر لكما بينا بأن مقصودهم شوى منفس نصرة الدين تيمكن الدين وهداية الأمة لكما شريد الأمة وخدمة الإسلام لكما hidimar musulunci da ma musulmai farat halatuhum tu'jibu ba'd al-mughaffalin halin su ya zamanto yana rudan wasu daga cikin rafkananu cikin ɗaliban ilimi mutum ne zai zo ya maka alkitabu wa sunna kaga kalma ce mai daraja amma abin da yake nufi da su saba musu dan kalimatu haqqin urida biha al-batil yace maka yana taimakon tauhidi ne alhali tauhidin da babu girmama abin da Allah ya girmama babu tauhidi a nan mal tauhidi ya kunshi abu guda uku imani da Allah da imani da annabawa da abin da suka zo da shi da kuma imani da abin da ya shafi lahira al ilahiyat annabawiyat as-sam'iyat wadannan abu guda uku din littafin tauhidi da zaka dauka akan su yake magana to tauhidin da da a tsiraice shi daga girman annabawa da manzannin Allah da kuma littattafai ko mala'iku ko lahira ko wuta ko aljanna a nuna maka ba su ba haka bane ai wannan ba tauhidi bane sunansa wato bata ne Allah ya kiyaye to suna adanta kalmomin su da tauhidi da kuma alkitabu wa sunna wa'il kuma a wajen jahilai ne amma duk wanda ya san ilimi ya san abin ba haka bane falam tabja alaihim muddatun sami'u fiha zakharifuhum lokaci bai wuce gare su lokacin da suka ji ƙawaice-ƙawaicensu wa tamwihatihim ƙaryayyakinsu wa ƙala'u kitabatihim wato kuma suka karanta littattafansu hatta faru min jumlati suka zama cikin waɗannan mutane wa min sha'ani ha'ula al-fusaqi daga cikin sha'ani waɗannan fasikai al-maftunina fitnannu an ja'alu daidanahum tatabbu'a asarati al-ulama bibiyar kurakurai na malamai yastakhrijunaha min kutubi kutubi su ciro su daga littafin waɗannan malamai wa yaquluna fulanu lil faqih masalan qala fi kitabi kaza sai malam wane ya faɗi kaza a littafin sama wane ma ya faɗi kaza a littafin sa alhali alheri ya kai dubu a ciki da wuce kuskure ɗaya shine da su su rusa wannan malamin duka ko man ittahada fa akhta falahu ajrun wahid kuma wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم haka ake son mumini ya nika nema wa magabata gafara a cikin laifukan da suka yi ba zai zo yana ta faɗan abubuwan da suka yi alhali wannan ɗin ba ma kuskure ba ne kawai fahimtarsa ne bai kai ba wa ya'tariduna alayhi su rika bujiran masa wa yasuquna al-i'tirad ala jami'i al-fuqaha suna jan wato tawaye ga dukkan malamai min jami'i al-madahib dukkan masabobi laysa laysa ala zalika al-faqih faqat wa yarawna wa yarawna ibara wa yarawna ibaratan mustahjanatan surawaito suna ganin wato zance abu muzantawa li muhaddisin wato malamin hadisi masalan fayanqulunaha wa ya'tadiduna alaiha wa ala sa'iril muhaddisina ma'a da ma sauran muhaddisai su dauko kalma guda daya duk su hada su wa yarawna ibaratan ghamidatan su ga wata wani zance da ba su fahimta ya ɓoye musu da sufiyin fa yashni'una alaihi su muzanta akan shi eh wa ala sa'ir sufiyyati ma'a da ma sauran sufaye kamar da yake cewa Allah wai ya dauki annabi Ibrahim ashe Ibrahim ma ya zama khalilu kuma ga annabi Ibrahim khalilu kaji irin wannan kalma to khalilun da Sheikh Ibrahim yana nufi shi wato gausi ne na Allah tabaraka wa ta'ala cikin zamanin sa wannan ba ba rigi ba kare abinda Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake nufi amma ba wai a matsayin annabi Ibrahim dukkan annabawa banda annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake sai na Ibrahim ko sai na Musa bai kai bai kai shi ba ko to saboda haka ta za a zo a danganta shi Ibrahim wannan magana banda son rai da kuma adonta ƙarya ka ɗauka kana fata mutum da su da wannan amma an ce duk wanda Allah ya adonta shi baya batuwa wanda kuma Allah bai bata haska bai haska kyautata sai ba zai kyautatu ba eh wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim ويرون في أحد التفاسير حديثا موضوعا ذات يقال حديثي وني دعك موضوعي للتفسير أو قصة إسرائيلية كوة قصة إسرائيلية فيشنعون على ذلك المفسر سيثبوذا تاوى والنمي فسرا وسائر المفسرين وهكذا عملهم هكذا أيكنسوا في جميع طوائف علماء الدين هكذا سكوا دكا أنقرون ما لمن الدين ومن العجب أنه يوجد منهم جماعة في كثير من البلاد الإسلامية واتو أبو ماماكي ذاك سامو جماعة يوانس أنا سامو سأقسى شمو سلمي كأن الشيطان نفس في قلوب ما ذي الضلالات كاشي شيطان ليكي خورا مسودنا نمبتا والترحات لكريا يكي في آل واحد ألوك شي قداء ديا كسنشان كجي أنا كيرنسو كذا كسنشان كجي أنا كيرنسو أو كذا amma wannan duk babu mamaki saboda maulana shekh radiyallahu anhu yace saboda yau zamani yanda ya zama yace ai ko shedan yazo zai samu mabiya a gane saboda haka mutane sai su kula idan kaga mutane suna bin abu ko kuma wasu mutane ɗan boko ne suke wani abu kana ganin wannan wayewa kai kike ka kiyaye shi ai wani ba san shi daga addini ba sai daga baya ko albarkan albarka ne ake samu wani tare da addini Allah ya kiyaye وصارت أخبار بعضهم تتصل ببعض ذاك سامو لابارن جونا لابارن سو ينا سادوا لجونا بحيث إنهم ينتصروا مذهب واحد كما سو مذهبا سو قداء ولا مذهب الهالي باب مذهب في الحقيقة كدوب لو كتن وانا ياسو يي رشن كنيا جاء النبي duk sun haɗu guri ɗaya sun ce wai eh sun yarda shi ya yi wannan su'ul adab ne saboda haka a me yasa ba za a labba hasi a kan kuskuren da ya yi ba su'ul adabi za a wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka ce akwai gyara a gurin eh ai babu batun gyara a wannan gurin ai ko duk wanda ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam azarbabi hukuncin sa ai sanalle ne mutum ya je duba littafin ashifa zai ga maganan dukkan fakihai abinda suka faɗa kan irin wannan ba a yin wasa a wannan guri yawwa za a gan su kamar a tare tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta eh ba haɗe suke ba amma bal innahum mithlu al-baha'im as-sa'imati kamar dabbobi ne masu kiwo wa aktharuhum juhalun dullalun wasu ma yawan su ma jahilai fatattu tarikuna lis-salati wal-ibadati suna barin ma sallah غارقون بأنواع الفساد فسادات سندرما cikin nau'ukan barna dinuhum kalamuhum fi kalamin addinin su shine magana cikin magana kawai banda surutu ba wani abun da suke inda zaka kwana da ɗayan su har gare ba zaka ga ibada ko guda ɗaya ba haka zaka wani da shi ba abun da yake tsawon rayuwarsa haka yake to ina addini mala ai aqwal af'alun wa ahwal saboda haka babu aiki komai sai surutu ويقينهم مركب من الشكوك والأوهام يقين سدن أن هو هود شيء أن هو هود شيء دق شكو وكل واحد منهم يزعم في نفسه أنه إمامه كون نشكين سينا ريشي وشيش وقباني لا يحتاج إلى تقليد أحد من أئمة الإسلام بايا بكاتا إزوا واتو bin wani daga cikin shugabannin musulmai wa dallatuhumul manshudatu abun neman su wa talib wa talibatuhumul maqsudatu bukatan su da suke nema mas'alatun yashawishuna biha afkara awamil muslimin wato mas'alan da za su raurawar da tunanin amawan musulmai kullum su samo topic sabo su kawo rikici da rudani a cikin musulmai ba su da wani abu saboda mas'ala siyasan khalis tu'raf farriq tasu ka saba sai a sanka kuma ka raba divide and rule ko su raba kan musulmai saboda samu shugabanci kullum zaka ga sabon abu suke so a su yi magana akai wa ya'tariduna biha ala a'immati ad-din فإذا وجدوا مسألة من هذا القبيل إذا سكت مسألة توجه ون النوع لعالم قديم ولما لم يتزل بها ليتنتبه وقد نبه العلماء على خطئه فيها كما لم يسنفر كرأكا كسكر الناشي وأنها زلة من زلاته كسكرين وهفوة من هفواته تراهم ينشرونها تيكا suna ta watsa wannan maganganu suna ta posting issue wa yusnuna ala dhalika al-alim ghayat as-sana'i min al-jihati allati dammahu biha al-ulama sai ka same su suko suna yabo ga wannan malamin matukar yabo ta bangaren da ko malamai sun zarge su akai misalin ibnu taymiya mas'alan cewa ba a neman taimakon annabi a tawassuli da shi da ba a ziyaran annabi sallallahu alaihi wasallama wannan da kuma idamun no wannan abubuwan duk malaman zamaninsa da ma 'yan baya sun muzanta wannan magana a kan shi ma aka ɗaure shi har ya mutu malamai duk sun yi ijma'i to yanzu sun ɗauka suna ta rubuta littattafan suna nuna wa addinin musulunci kamar su karɓaɓɓu ne wanda malamai magabata dukkan su khalafuhu alaiha ومن ذلك ما وقع للإمام ابن تيمية رحمه الله ألا يجيكا وعفى عنه من المسائل التي زاغ بها عن الصواب wanda ya kawo gabarin daidai da su wa dakhala ila lawmihi ulama'u kuma malamin sun shiga sun zargi sa bi sababiha min kulli bab takun kufa fatara haula'i tsagami zahaja tsagama zahaja wadannan kaskantattu harisina ala nashi suna kudayin wato watsa wannan sabani ghayatul hirsi matikar kudi fa yastahiduna lil husuli ala al kutubi suna kokarin samun littattafai allati istamalat alaiha min aqasil biladi wanda suka kunshi waɗannan kurakurai daga nesan garuruwa wa yadba'unaha wa yanshurunaha li idlal al-ibad suna buga su suna raba su saboda watsa an batar da mutane sai ka gana rubuta majjan majjan free free ake bayarwa to ba wani abu bane dan a batar da mutane wa yahsabuna annahu yusinuna sun'a وقد طبعوا إلى الآن عدة كتب سربوا ثلاثتفي أتكن سديوة فمنها ما صرح به واتو بالشرك المستغيثين لقيتك أكوان بيبين كرر ابن تيمية واتو شركر وأن سكين لمن سيمكو دا أمين صلى الله عليه وسلم لسيد المرسلين دما وسائل النبيين بصورا النباوة وعباد, وعباد الله الصالحين تباين الله نجري أتكن سوء ya sarraha cewa duk masu neman taimako da annabi mushrikai dole littattafai su ake duka ana watsa su ana cewa ga aqidar musulmai alhali malaman zamani sun sa shi a gaba akan wannan matsala wa minha kitabun sammahu al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan daga cikin waɗannan littattafai littafin ibnu taymiya da ya rubuta shi cewa bambanci ko rabiya tsakanin waliyan Allah da waliyan shaitan ja'ala fihi min al-qism ath-thani jama'atan min akabiri al-awliya wato ya sanya bangare na biyu shine awliya'u shaitan manya manyan waliya ka sayyidi muhiddin ibn al-arabi ko ibn arabi radiyallahu anhu ya sanya shi a cikin awliya'u shaitan kajifa wa nafa'ana bi barakatihi Allah kuma ya amfane mu da albarkan ibn arabi ابن تيمية حتى كفره هل يا كافر تردشيما وهو سلطان العارفين الهالي شيري سرك مسنا الله وإمام العلماء العاملين شيري شقبا معلمي ودند سلما سأيكي ثم كلما وقع في يدهم كتاب min hadha alqabil yusari'una ila qad'ihi wa nashrihi a duk lokacin da suka samu littafi irin wannan sai ga suna saurin rubuta shi su watsa shi wa min dalika kitab ibn al-qayyim daga cikin wannan bangare littafin ibn al-qayyim al-musamma ighasatul lahfan fi masaid ash-shaytan taimakon wanda ke cikin bakin ciki wajen sanin tarkun shaytan tabi'a fihi shaykhahu ibn taymiyah ala zallatihi shi ma ibn al-qayyim ya bi shehinsa akan kuskuren da ya shi ma وشنع كل التشنيع على الزائرين والمستغيثين بخير الأنام يا موزن تامتكر موزن تاوى كما سزيارا النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم والمست... ما سزيارا النبي دما سليمان تيمكون النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والأولياء الكرام da wani annabi annabawa da wale duk wanda ya ziyarce su da duk wanda ya nemi taimakon su su ma kafirai ne ibnu qayyim yayi wannan shi ma wa mithluhu ibnu abdul hadi haka nan kamar ibnu taymiya ibnu abdul hadi fi kitabihi as-sarim al-mufti littafin sa wannan farad ala sukki yadda yawa imam sukki raddi wa huwa bi'sa al-kitab istitir da wannan littafina wato ibnu abdul hadi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا أبنجي كرك كرك تزكى تم باين كاشري الدم وهب لنا من لدنك رحمة كبام جين أي أي شريعة جريك إنك أنت الوهاب يا أبنجي حيني من يوم بيوا والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم قودياتا تبت جعلنا أكن جرب صدي أوكي من الزيغ نكركت في ذلك عن جادتي وتهير حواه والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وها أنا أختم هذه الرسالة إتقاش زي كاري ونن وتوثيق أي لتافنشي بأبيات من قصيدتي وأتو طيبة الغراء وللتاسع خطيبة الغراء ألفيا سأكي بها في مدح سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم إيه وسعادة المعاد في موازنة بان السعاد يا يواتو موازنة كمريا دبان السعاد تزو تناسب هذا المقام يتبيتك سنة ديدي دوانا مطعي ويحصل بها حسن الختام شاون كركيزي سامدسو وهي قولي في الهمزية مخاطبا له صلى الله عليه وسلم فتقبل وعظه كل شفيعا يوم تأتى بصلك الشفعاء يتي النبي صلى الله عليه وسلم ككرئيني كتوسى يا مني كزمو مني ميتيتو راند ما سيتيتو سكي بكاتا بيوكا وأجرني وعسرتي من زماني فدواهيه كلها دهياء yace ka kubutar da ni da jama'ata daga zamani wanda da wahihi masifun wannan zamani kulluha dahya dukkan su masifu ne masu tsanani dahiyatun dahya kamar lailatul laila'u ko lailun lailun alyil yawmun ayyum ada fihi ad-dinul mubin kama qulta ghariban wa ahluhu ghuraba'u yace addini ada ya dawo gariban ka bako kamar da ka faɗa wa ahluhu ghuraba ma abotan sa ma sun zamo baki bada hada addinu gariban wa sayudu gariban fatuba lil ghuraba in ba addini ya zamo bako ba yaushe wanda ya ziyarci annabi za a ce masa kafiri ka je ziyaran ubanka ba ce maka kafiri ba wanda ya tawassuli da annabi a ce masa kafiri amma kana tawassuli da ibadar da kake yi subhanallah Allah kiyaye mu daga wannan aqida fatadaraku qabla an taqtura al-akhbar falyawm masahu al-i'ya'u ita ya ubangiji ka riske sa tun gabanin hadurruka basu faru ba falyawma ayau al-i'ya'u gazawa masahu ya taba shi shekh yusuf an-nafani وتكرم بشده فقواه نالها بالسدائد استرخاء وتكرم كي بيوا bishaddihi karfafa shi faqwahu yace karfin sa duka istirkha'u sa kuwa nalaha ya samu karfin sa bi shada'idi da tsananoni Allah kiyaye mu sara li shirki fi adahu ishtirakun hina malin nifaqi anhu intifa'u yace ishtirakun tarayya fara ya kasance li shirki ga shirka fi azahu wajen cutar da shi wanda intifa'un koruwa lin nifa'i ga munafunci bai kasance anhu gabarinsa ba كم أبو جهل استطال على الدين وكم ذا أزرد به الجهلاء إسي سو ديوا أبو جهل ما في جرمان كيغا الدين النبي سو ديوا جاهلي ما سكرين النبي صلى الله عليه وسلم إذا وأنا ما أكر أزير سيسي كان أني متهمكم سأل الله كيه ولكم في ثيابه ابن سلول شاكه من نفاقه سلاء ولكم سو ديوا ibnu salulin abdullahi ibnu ubayi sulla'u qaya wato min nifaqihi bil bayanin jinsi ay munafincin sa shakahu ya soke sa fi siyabihi a tifarsa akan abdullahi ibnu ubay ma shi ma munafurci yanda ya da shi kenan dan haka waɗannan munafukan su ma su sani abin da zai same su kuma gashi yana samun su muna gani مغتراري بمن تلون منهم والأفاعي أشر الرقطاء yace ruduwata bata kasance da wanda suke launantuwa cikin su ba yau su faɗi wannan magana gobe su faɗi wannan gobe su faɗi wannan yace baya ruduwa da wani yace saboda macizai waɗanda suka fi sharri cikin su sune masu digo-digon nan kububuwa ba tana da lauli launi ba to yau in ya faɗi maganan nan gobe wacce zai faɗa yace kar a nemi taimakon annabi kar a ziyarci annabi iyayen annabi suna kaza musulmai kaza ne wani kullum banda kafirta al'umman annabi da abin da ya shafi annabi ba shi da wani abu to wannan karka rudu da shi wannan zantukan nashi kamar kububuwa ne ranar da kububuwa ta harbi mutum ai babu shi ai wal afa'i asharru harrattaw min aqalbi mahabbatun li muhibbi ka wa in kalla fi fuadi safa'u yace mahabbatun soyayya li muhibbika ga masoyanka ta tabbata min a kalbi cikin zuciyata Sheikh Yusuf Nabhani yace zuciyarsa tana cike da soyayyar masoya annabi koda yayi tawabu yace koda kyawu a zuciyar wai yayi kada wayin kalla fi fuadi safa'u yace warti ya hi fi babu bi qaumin ladayhim laka ya sayyidal wara bagda'u yace warti ya hi nishadi na ya tabbata fi bugbi qaumin cikin ƙiyayyar wasu mutane wanda bagda'u ƙiyayya ya tabbata laka ya sayi dalwara gare ka shugaban annabi sallallahu wajen su wato wan nishadi na shine yaki wanda annabi baya wanda ba sa san annabi la uwalihim zamana wala hum lima zarra sharikul awliya'u yace ba zan so su ba har abadan abada yace kuma ba za su zamo su ma masoyansa ba muddin rana za ta bulla a duniyar nan da makin annabi da zai ce annabi baya taimako annabi ka aziyarce shi al'umma annabi mushrikai ne iyayen annabi ɗan wuta ne mai faɗan wannan har abadan abada yace ka su zamo masoyanka la yara lirrahmanu illa aduwan li'adi ka ahsanu am asa'u yace ubangiji ma ba zai ganni ba sai makiyi ga makiyan annabi koda ko sun kyautata yace makiya ne ko ko muzanta balle muzantawa masu radiyallahu man radita wa man lam tarda anhu fallahu minhu bara'u yace Allah ya yarda da wanda annabi ne yarda da shi wanda ku annabi yarda da shi ba to Allah ko ya kubuta da shi duk wanda yace tauhidi yake shi ya wulakanta annabi ya ci wa annabi mutunci to annabi ba zai karbe sa ba to Allah ba zai karbe sa ba ko huwal babu min lil maula wa laysa siwahu annabi shine kofa Allah babu wata kofa sallarka ba kofa bace azumin ka ba kofa bane qur'anin ka ba kofa bane annabi shine kofar ka zuwa ga Allah duk abin da kake in dai baka baka girmama annabi ko baka darajanta annabi baka nuna kaunarka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abun ba zai amfane ka wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura Allah zai watsa aikinka Allah kiyaye mu wa qawli sulaniyati da kuma fadin sa alamiya ya sayyidar rusul ya man ya man la yazalu bihi li kulli sa'in bi idnillahi tafsilu yace ya shugaban manzanni ya man la yazalu bihi li kulli sa'in ya man wanda tafsilun wato sauƙi baya gushewa likulli sa'adin da dukkan wani wato tsanani bihi da shi wato sauƙi na dukkan wani abu da Annabi sallallahu ba zai gushe ba biidillahi da izinin Allah ashku ilayka zamani shakiran ni'aman ma inda misli laha laula ka ta'hilu ina mai gode maka wato ashku ilayka zamani ina koka maka zamani na annabi kuma ina mai godiya ga ni'imomin da na samu ta wajenka ka samu soyayya annabi ka samu musulunci ka samu imani ka samu alqur'ani ka samu aljanna duk wani alheri Allah ya baka albarka annabi to kaga waɗannan ni'imomi yayi wajibi ne ma indi wato ma inda misli laha ta'hilun wato ta'hilun isarwa bai kasance a wajen kamata bai isa samun waɗannan kyautukan balaulaka ba don kai ba ina mutum har Allah zai bashi annabi ba don annabi ba ina har Allah zai baka alqur'ani ba don annabi ba ina Allah zai baka musulunci ba don annabi ba faqad bulisu bi asrin kulluhu fitanun yace an jarrabe ni da wani zamani dukkan sa fitinu fitinu Allah ya kiyaye mu fiha aqul haqqi maghlubun wa maghlulun mabocin gaskiya shine abin rinjaya kuma abin daurewa fi cikin wannan zamani asrin asrun alal khair fala sharru fihi zamani ne wanda sharri ya zabura akan gaskiya alheri wala tahwilun illa alahu fihi tahwilu wato babu wani sauki sai tsoro ya hau kan shi هذا الزمان الذي بينت شدته وكل ما قلت فيه اليوم مفعوله wannan zamani shine annabi ka bayyana tsananinsa duk abin da annabi ka faɗa ya mafulu kaga wannan shine kamar bana su'adu fa qalbi al-yawma matbulu shine wannan mu'aradan da addini fihi bi hukm al-jamri kaduduhu shi addini a wannan zamani kamar wanda yake danke da garwashi ne kamar da annabi ya faɗa binari duniyahu da wutar duniya bainan nasi mash'ulun abu hura tsakanin mutane لولا نجوم هدى من شمسك تبسوا أنوارهم أمت الدنيا الأرضالين بعدن تورارين شريا نرانك با ود سكك مشيهات كنك أنه صلى الله عليه وسلم دا الأرضالين فتروا يا جميع الدنيا wanda waye sune shi busiri yace lam nakhaf ba'daka dhalala wa fina warithu nuri haddi kal ulama da ka ba ma tsoron bata tunda akwai magada hasken Annabi sallallahu alaihi wasallam ko eh yace ba dan magada hasken Annabi ba sune waliyai yace ta dabata ta game duniya da ko haka ne da sai an mai da Annabi tamkar mutum kamar yanda kowa yake haka ake da niyya kamar yanda Yahudawa suka mai da annabawansu har suka zo suna faɗan kalmomi miyagu akan annabawansu wanda in kana kasa karanta Isra'iliyat za ka yi mamaki aiko to haka ake so a ne da Annabi ma Allah ya kiyaye amma albarkar waliyan Allah har abada ba za a yi wannan ba biwa'dika as-sidqi la tanfaqu ta'ifatun minna 'ala al-haqq mahma kana tabdilu yace ta'ifatun minna yace jama'a cikin mu ba za su bushe suna rike da gaskiya ba da alƙawarinka wato mahma kana tabdilu ko da irin wanne canji akai to la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqq wannan annabi ya wa al'ummarsa wannan albishir anta alhabibu ilayka al'amru ajma'uhu kai ne masoyin Allah lamarin Allah duk yana wajenka min almuhaimin fi darain mawkul mawkulun wato abun wakiltawa ne zuwa gare ka min almuhaimin daga Allah mai shaida a duniya da lahira kamar yanda shiryar da halittu duka anan duniya annabi ne to idan aka je lahira ma haka annabi yake yin komai shafa'atuka shafa'atuka al-umma li misli saboda haka ceton annabi shi mafi girma shine zai fara aiki tukunna sai wasu abubuwa su biyo baya to yanda ya a duniya shi yayi komai to a lahiran ma haka yayi komai eh فانظر لأمتك الغراء قد لعبت بها أراكيل تتلوها أراكيل النبي كذوب الأمركة wato al'ummarka mai haske wanda tsanani bayan tsanani ya zo ya yi wasa da su. Kam ƙabalar ta bi ma ta sha fara'inatun, wa kam laha min shirarin nasi qabilu yace da yawa fir'aunoni suke fuskantar al'ummarka da abinda wato kake tsoro wa kam laha qabilu da yawa take da qabila ne kashe mutum kiran min shirarin nasi da ashraran mutane sune qabilan al'umma annabi Allah kiyaye mu مهما أسأت فلن ترضى إساءت مهما أسأت فلن ترضى إساءتها حسب المسيء من الإحسان تقليل كودا يا يا تموزنتا تو كيف بذاك يرد موزنتا وانك موزنتا وانت با تقليل من الإحسان كرنتاوا تكيوتتاوا أي حسب المسيء يا اسمي موزنتاوا idan mutum duk abu mara kyau da idan zai kyau kyakkyawa ai Allah zai yafe masa ko أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إذا شفع المحبوب جاز المبهرج شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي إيه. أجل بقهر أعاديها فليس لها في الخلق غيرك يا مأمول مأمول إيه. يتي أجل بقهر أعاديها النبي تكجوتو ككاو دوكي na rinjayen makiyan al'ummanka. Laisa laha ghairuka ba su da waninka fil khalqi a cikin halittu ya ma'amunu ya amintaccen Allah kuma ma'amulu abun guri. Wa kullana wazaran mimma alamma bina faqad kafaha 'ala al-awzari tankilu wa kullana wa kullaha wazaran kazamo wa al'ummaka mafaka mimma alamma biha da abin da ya sauka mata na masifu wato tankilun azaba wato faqad kafaha ya ishe ta alal auzari akan zunubai ko nauye yake waqif alayya fa inni mudnibun wajilun fil khair la amilun minni wa ma'mulu yace ka tausaya mini yace shi mai zunubi ne ko mai jin tsoro ne la amilun fil khair ba mai aiki a cikin alheri ba babu ma'mulun minni babu kuma abin da aka aikata tawadu yake إيه واخلع علي وأهلي لرضا حللا أجملت قولي ولا تخ ولا تخفى التفاصيل إيه كيمني واتو كوئن جافرة واخلع علي حللا للرضا ككوئي مني واتو شكرا دا جنبانا يردنك كللئيني دا يردنك ألا دا ما متانينا ناكيوتتا زنشينايش يتي أما بياني ba ta ɓuya gare ka ga ƙasidan sanan tana nuna la tansani yawma naz'i ruhi min jasadi wa yawma as'alu yawma us'alu inni anka mas'ulu yace kada ka mance ni manzon Allah ranar da za a zare rayina daga jikina eh wa yawma us'alu da ranar da za a tambaye ni anka fa inni anka mas'ulu yace ni ai za a tambaye ni game da kai ina wanda ba sa neman taimako annabi kakku nema mu muna nema duniya da lahira Allah ya bamu sahil shada'id ayyam ayyashad sahil shada'id ayyam alqiyamati li sawqa mun tsanani na ranakun kiyama fa inna adda sibari samma mahlulu yace dan daure hakuri na an kunce shi akan babu mai hakuri مالي سواك كفيل يوم يطلبني أهل الديون فقل لي أنت مكفول yace ba shi da mai lamuni siwaka kuma baya ranar da masu bashi za su neme ni fa kulli anta makfulu sai ka ce muni kaifa an maka lamuni eh wa hasilu al-amri anni tami'un bi rida rabbi wa in kallabi lil khairi tahsilu yace wato tabbacin lamari yace shi yana kwaɗayin yardan ubangiji ne ko da aikata alheri yayi kaɗan tare da shi inni iltaja'tu ila maqbul hadratihi wa kullu man 'ada bil maqbul maqbul yace inni iltaja'tu yace ya fake ila maqbul karbabban halaran Allah shine annabi wanda Allah shi ya karba yace to na fake da shi to mun fake da annabi sallallahu alaihi wasallam kaji ai kamar wannan menene sunan shi shata ko yace na tsaya ga annabi Muhammadu akwai wannan limamin fage da yarsu yace ya taba mafarkin shata a bayan annabi sai ce annabi wannan ba shata bane yace eh shata ne yace ba yace ya tsaya ga annabi Muhammadu ba limamin fage da yarsu kwanan akwai ko eh limamin waje saboda haka shi ya faɗi wannan magana akan mimbarin sai faɗi magana Allah ji kansa yace na fake zuwa ga karɓaɓɓen halaran Allah yace duk wanda ya dawo wajen Allah da karɓaɓɓe to shi ma karɓaɓɓe ne dan haka yace mun dawo wajen Allah da annabi Allah ya karɓe mu annabi ya karɓe mu da haka zamu tsaya nan sai Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukran